أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين الفاتح الخاتم الناصر الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله حق قدره وانكضاره العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a yau asabar 24 ga watan Ramadan a daidai lokacin da muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na juma'a mai albarka wadda ke bayan NTA wanda ajiya mun karanta aya na 175 mun fassara أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار waɗannan wanda suke ɓoye abin da Allah ya saukar na hujjoji da kuma dalilan da ke tabbatar da annabtan annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama suke sayan ayoyin Allah da kuɗi na duniya ɗan ƙanƙani domin biyan hajar kansu. ula'ika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar Allah yace suna cin wuta ne macikin su kuma Allah ba zai yi magana da su ba wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wala yuzakkihim walahum azabun walahum azabun azim suna da azaba mai girma Allah ya ce waɗannan mutanen su ne allazi nashtarawul dalalata bil huda suka saya bata da shari'a sannan kuma wal azaba bil maghfira suka saya azaba da gafaran Allah idan ba mu manta ba a gaba cikin suratul baqara akwai ayan da Allah yake cewa wala tankihul mushrikeena hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairun min mushrikin wala wa'jabakum wala tankihul mushrikati hatta yu'min ولا عبد ولا أمة مؤمنة خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه الله ينا كرا زواغا الجنة دا غافرة سوكما سنا كرا زواغا وتا دا عذاب متاد تو أنا زام لورا الله سيسكا أبندا واتو مالمان بلاغا سكي تيمسا طباق كلمة شي amma sai a ɗauko kalma da opposite ɗin kalma duka su fito a cikin jumla addalalata ga abdalalata ga alhuda kaga alhuda kishiyan abdalala ne sannan kuma ga al'azabu ga almaghfira kaga al'azabu kishiyan maghfira ne to waɗannan kafirai sun sauya sun zaɓi halaka sun zaɓi azaba akan shirya Allah ya ce fa ma asbarahum ala nar wannan wutakan wani irin wato haƙuri za su ɗauka ne na zafin wutan jahannama don wasu malamai sun ce fama asbarahum ala nar wannan wato ta'ajjubi ne Allah yake yi akwai wanda kuma suka ce fama a gurin korewa ne fama asbarahum ala nar ba za a rarrashe su akan wuta ba za mu tashi a aya na 176 zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq ala ramma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاك بعيد
ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد الله يتي ذلك ونن ذلك إشارة ندى أكي إشارة مع بندك نيسا yana daga cikin al'asma'ul ishara akwai al'asma'ul ishara wanda ake nuni da abin da ke kusa kaman haza da hazihi akwai al'asma'ul ishara wanda ake nuni da abin da ke nesa kaman tilka da zalika to Allah ya ce zalika wancan wasu suka ce zalikan tana muhallin raf'a ce mubtada ne wasu kuma suka ce a'a zalika tana muhallin nasba ce maf'ulu bihi ne to zalika wancan wato bi anna Allah nazzala alkitaba bil haqq Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan littafi da gaskiya alqur'anin da aka turo manzon Allah da shi kenan Allah ya ce amma wa innal ladina iktalafu fil kitabi wanda suka yi sabani akan alkitab sai malamai suka ce alkitabu a gurin ba ana nufin qur'ani bane alkitabu na farko alqur'ani ne alkitabu na biyu kuma ana nufin at-tauratu ne Allah yake wa innal ladhina ikhtalafu fil kitabi wanda suka yi sabani akan at-taura yahudu da nasara kenan nasara suka ce lallai da akwai sifan annabi Isa a cikin at-taura yahudu koyewa suke yi su kuma yahudu suka ce a tatau babu sufan annabi isa a cikin littafin su ba su san annabi isa ba ma suka zagi annabi isa suka ce annabi isa dan zina ne a'udhu billah a'udhu billah annabi isa manzon Allah ne zababbe ne cikin zababbun Allah ne kuma mai ceto ne ranar alkiyama to Allah ya ce wa innal ladhina ikhtalafu fil kitabi wanda suke da sabani cikin wannan littafi littattafan da aka turo musu da fi shiqaqin ba'id suna cikin baraka na sabani ba'id ay ba'idun anil haqq wanda yayi nisa ga barin gaskiya shi alqur'ani ya biyo marhala biyu marhala na farko wajen saukar da qur'ani shine dauko shi da aka yi daga bait lauhul mahfuzi zuwa as-sama'ud dunya baitul izza kenan to idan muka ji Allah ya ce huwal ladhi anzala ala abdihi alkitaba to in Allah ya ce anzala yana nufin saukan qur'ani ne daga baitul izza daga daga lawul mahfuz zuwa baitul izza amma idan muka ji Allah ya ce nazzala to Allah yana nufin saukansa ne daga baitul izza zuwa gurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ɗauko shi daga lahul mahfudi tukutum ne ba kaɗan kaɗan aka saukar ba a daren da aka saukar da shi a wannan lahul a baitul izza din ne Allah ke faɗan wannan daren yana cikin wannan watan ramadan din lailatul qadri khairun min alf shahr daren lailatul qadri ta fi wata dubu to wannan daren lailatul qadri a wannan daren ne aka ɗauko qur'ani tukutum daga lauhul mahfuzi aka kawo shi baitul izza baitul izza daga nan kuma jibrilu yana ɗauko ayoyi kamar da umarnin ubangiji da yadda Allah ya masa umarni yana ɗibo ayoyi ana kawo ma manzon Allah yau a kawo aya goma wata rana aya arba'in wata rana ma aya ɗaya za a kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan saukan kuma shine sauka ta marhala na biyu wanda ta sauka ma manzon Allah a tsakanin shekaru ashirin da uku wanda daga cikin abubuwan da ake faɗa na ban mamakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tambayi Jibrilu din yace idan zaka kawo min wahayi wani hanya kake bi yace in kan zo jikin Baitul Izza akwai farin dutse sai na ji daga farin dutsen sauti yana tashi to abinda na kiyaye shi nake kawo maka ya Rasulullah Allah yace al-yawma fasta'zin rabbak annabi yace yau ka nemi izinin ubangijinka ya nuna maka a ina kake karban wahayi kake karban sakon da kake kawo min abun wahayi aka ce jibrilu sai ya je ya nemi izinin ubangijinsa sai ya je ana ce masa ya matso kusa ya matso kusa aka ce yana matsawa bayan dutsen kawai sai ya ga annabi muhammad ya taso a bayan dutsen sai ya ce ma manzon Allah akana alwahyu minka ilayka ya rasulullah dama daga gunka nake karban wahayin na kawo maka sai aka bashi wa innaka latulqa alqur'ana min ladun hakimin ali ana baka wannan alqur'ani ne daga hakimu mai tsananin hikima da kwarancewa alimu mai tsananin ilimi annabi al-ummi a'lamu man asnada anhu ruwat wal hukama annabin da dukkanin wanda suka rawaici ruwaya ko kuka suka yi isnadin wani hadisi to babu wanda aka yi isnadin magana gare shi na ilimi kaman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam to Allah da yace zalika bi anna Allah nazzala yana nuni ne zuwa ga mene saukan alqur'ani din daga baitul izza zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an wasidati jibril ta hanyar jibril alaihi salam to lailatul qadri a waɗannan dararen ne ake farautar lailatul qadr manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a nemi lailatul qadri a tsakanin 23 ko kuma 27 ko kuma cikin wutiri kaga 23 wutiri ne 25 wutiri ne 27 wutiri ne ko 29 ma wutiri ne to a tsakanin waɗannan amma wasu masana daga cikin malaman hisabi malaman kirge da lissafi wato ulama'u addi'ayil qur'an malaman masana kididdige na ayoyin qur'ani suka ce lallai lailatul qadri tana 27 ne ga ramadan dalilin haka ko shine wannan sura da Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr aya nawa take da shi aya bakwai take da shi to kowane aya cikin ayoyi bakwai din nan yana dauke da kalmomi guda tara ne yana dauke da kalmomi guda tara bakwai to tara nawa dai baka jadzakun ashirin da bakwai sai aka ce to ayoyin suratul qadri ma yayi nuni akan daren da lailatul qadri za ta bayyana yanzu masana lissafi kenan dan ka san kowace bangare akwai waɗanda Allah ya ya kebance su masana lissafi daban da idan suka shiga maka fagen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ji kaman kada su kare kaman kada su kare idan da su maka lissafi da su ce maka ai taurarin da suke ba da ruwa a damuna ma adadin kididdigen su adadin sunan manzon Allah ne wannan fa sufaye ne kawai Allah ya ba su wannan waɗancan ba su da jidali kawai basu da runto kawai da hayaniya su fahimi Allah ya ba su wannan suka ce taurarin damina adadin kwanakin su adadin sunan manzon Allah ne damina tana da taurari guda goma sha uku tana da taurari guda bakwai kowane tauraro idan ya zo yana yin kwana goma sha uku ɗaya ne yake kwana goma sha hudu idan ka haɗa waɗannan adadin kwanakin zai baka casa'in da biyu daidai sunan manzon Allah kuma harfansa tis'in da biyu ne mimun arba'in ha'un takwas mimun arba'in dalun hudu in ka haɗa dai baka nawa casa'in da biyu adadin sunan manzon Allah daidai shi yasa shehu Ibrahim ya ce qad ja'a fir rabi'i iz kana kar rabi'i lil ardi wash shafi'i kulli khadbin mu'didi annabi ya zo a rabi'u sabila da shine rabi'ur rabi'i shine damunan damuna damunan ma tana dadi ne jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam mu kan ma lailatul qadr ma ai shine manzon Allah gaman ka kardin ka da annabi shine lailatul qadr lailatul qadr mu ko ba a ramadana ba ma akan dace da ita in Allah ya sa kai mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce maka saltu uda roka a baka ba shikenan ba ka rabu da talauci ka rabu da damuwa ka rabu da kunci Busairi yana yaban manzon Allah yace laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu shaqa'u yace ya Allah ina ma ina ma a ce ka rabauta ni da ganin fiskan wanda duk wanda ya ganshi babu shi babu siya manzon Allah kenan shine lailatul qadr lailatul qadari annabi muhammadu wa innal ladina ikhtalafu fil kitabi lallai Yahudawa da suke da sabani dangane da littafi na attaura ko kuma a wani kaulin malaman waɗanda suke sabani dangane da abin da aka saukarwa manzon Allah lafi shiqaqil ba'id suna cikin baraka mai nisa ba za su taɓa ganowa ba na'am
ليس البر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بآدهم والموفون بأهدهم إذا آهدوا والصابرين في البعصاء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا آهدوا والصابرين في البعصاء والضراء وهين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون الله سبحانه وتعالى وتيسي قبل السوى ليس البر نقرتا إنن da kuke jin nagarta wadda Allah yake cewa albirru din nan shine wato yardansa kuma shine kusanta da shi na gaskiya to Allah subhanahu wata'ala yace wannan birru ba shi bane kadai kusantar alqibla laysa albirra an tuwallu wujuhakum a wani qira'an laysa albirru suka ce wa'innan malaman da suka tafi a wannan kira'a suka ce sabila da mene albirru ismu laisa ne laisa tana daga cikin aqwatu kana kana kuma dabi'ar ta shine tana yin rufu'a wa mubtada tana yin nasba wa khabar suka ce to laisa albirra ne wasu kuma suka ce a'a laisa suka ce laisa albirru ne wasu kuma suka ce a'a laisa albirra ne an riga an shafe shi ismu laisa din ne sai aka gabatar da khabar din wasu kuma suka ce a'a an tuwallu din nan shine yake maimakon wato shine yake maimakon wato ismu inna wato ismu inna ko kuma khabarun muqaddamun ko kuma mubtada mu'akhkhar kai mubtada mu'akhkhar shine yake matsayin mubtada mu'akhkhar Allah ce to laysa birra nagarta ba shine an tuwallu wujuhakum ku fiskantar da wato fisacen ku ba kibalal mashriqi daura da gabar wal maghribi da yamma sabila da su yahudawa suna bautan Allah ne suna kallon kudus su kuma nasara suna bautan Allah suna kallon gabar suna bauta ma Allah ta gabar sabila da suna wato da fahimtar cewa gabar ita ce mahudar rana dan haka su gabar da su fuskanta su bauta ma Allah su kuma yahudawa suna fuskantar masjidul aqsa wadda aka juya manzon Allah daga masjidul aqsa aka dawo masa da alƙibla ta dawo ɗakin Ka'aba kamar yadda Allah ya faɗa mana a baya sai yaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahi al-mashriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim ta aka ce Allah ya ce wannan fiskantan gabar ana bauta ko ko fiskantan yamma ana bauta ba shine nagarta ba ba shi bane kadai nagarta daga cikin nagarta walakin albirra a wani kira'a walakin albirru dama lakin na idan aka aka yi tafsiri na shaddan nan nata ta zama lakin to aikin ta yana tashi lakin na idan tana da tashdidin nan to nan ne aikin ta yake nan na tayi nasba wa mubtada tayi rufa wa kaba to akwai kira'an da yazo da lakin albirru kira'an warshi kenan kira'an hafsu kuma lakin albirra sai dai shi nagarta man amana billahi wanda yayi imani da Allah wal yawmil akhir yayi imani da ranan alkiyama wal malaikati yayi imani da malaiku wal kitabi yayi imani da littattafai wan nabiyyin yayi imani da annabawa gaba daya addinin manzon Allah kenan shi kaga gaba daya wato sharadi rukunai na imani ma a cikin addinin musulunci guda nawa ne guda shida ne an tu'mina billah na farko kenan wa mala'ikatihi na biyu kenan wa kutubihi na uku wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi hulwihi wa murrihi wannan sune mene rukunan imani idan ka yarda baka da wannan ɗaya daga cikin waɗannan to baka zamanto kai imani da ubangiji haqqal imani haƙiƙani na imani ba idan kai imani da Allah to zaka yi imani Allah yana da mala'iku amma mala'ikun nan ba fa ƴaƴan Allah bane ba ƴaƴan Allah mata bane kamar yadda mushrikai suke faɗa a'a mala'iku halittun Allah ne jinsi ne na haske hum ajnasun nurani su jinsi ne na haske la akuluna wala yashrabuna wala yanamuna wala yaqisun ba su ci ba su sha ba su bacci ba su bayan gida wa hum ibadun mukarramuna la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun su bayi ne masu karamci da girma su ba a halicce su suna sako ba gaba daya kuma wato duk abin da Allah yake musu su suna aikatawa sannan da aka yi imani da littattafan Allah gaba daya ba za ka rabi ba littafin da aka saukar suhufu Ibrahim wanda aka saukar ma annabi Ibrahim at-tauratu wanda aka saukar ma annabi Musa al-injil wanda aka saukar ma annabi Isa az-zabur wanda aka saukar ma annabi Dawudu sai ka cika shi da alqur'ani wanda aka saukar da kuma shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to wannan littattafai kenan da sauran ma waɗanda littattafan da aka ce duk an saukar ma annabawa amma wannan shine aka ambata cikin alqur'ani haka da wannabiina da annabawa annabawan dai ba a san adadin su ba mafi yawa malaman tarihi suka ce la ya'lamu adadahum illa Allah ba wanda ya san adadin annabawa sai Allah amma wasu sun ce annabawa adadin su dubu ɗari ne da dubu ashirin da hudu a cikin su kuma mursalai ɗari uku da goma sha uku ulul azmi a cikin su guda biyar wanda aka ambace su a qur'ani guda ashirin da biyar sabila da zaka samu da yawa ba a san bambanci tsakanin nabiyu da rasulu ba nabiyu daban rasulu daban kullu rasulin nabiy wa laysa kullu nabiyyin rasul kowani rasulu nabiyu ne amma ba kowane nabiyu bane rasulu annabiyu shine wanda Allah ya masa wahayi da sako na annabta amma Allah bai masa umarni ya yada wannan da'awan bai faɗa wa mutane Allah bai masa umarni ba tsakanin shi da Allah ne kadai annabiyu kenan ar-rasulu kuma shine man auha Allahu ilayhi bir risala wa amarahu bit tabligh wanda Allah ya mishi wahayi yace masa yana isarwa kamar yadda Allah ya ce wa manzon Allah wa anzir ashiratakal aqrabin ko kamar yadda Allah ya ce ma annabi Muhammad ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir kaga wannan ana masa umarni ne mene ya tashi yayi gargadi um fa anzir ka tashi kayi gargadi wa rabbaka fakabbir ka girmama ubangijinka to waɗannan wanda aka turo su da sako aka ce su isar sune kwaya ɗari uku da goma sha su ne a rusulu kenan wanda Allah ce tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din waɗannan manzanni mun fifita wasu akan wasu bayan kuma an fifita wasu akan wasu ala ra'atihim sayyiduna rasulullah fakan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisun garfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyami ya fi annabawa cikin ɗabi'a da hali da halitta walam yudanuhu ko kusa da shi basu zo ba fi ilimin wajen ilimi wala karamin ko kuma girma wa kulluhum dukkanin annabawa min rasulillahi daga manzon Allah ne multamisun suke kamfatan garfan min albahari suke kamfatan mashaya na kogon ilimi na kogin ilimi auratan ko kuma yayyafi min addiyami na mamako wa waqifuna ladaihi inda haddihimu min nutqatil ilmi aw min shaklatil hikam to Allah yace walakin albir man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin nagarta shine wanda yayi imani da Allah yayi imani da ranar alkiyama yayi imani da mala'iku yayi imani da littattafai yayi imani da annabawa wa atal mala sannan ya ciyar da dukiyarsa ala hubbihi bisa farransa bisa sonsa ba bisa tilas ko kuma cikin jin haushi ba siyayyen wanda ya siyar da dukiya shine wanda ya cire dukiyan ya bayar a zuciyansa yana jin dadin ya cire ya bayar kaman sayyidina Usman ibn Affan sayyidina Usman ibn Affan ya ciyar ya bayar da hadiyarsa da Annabi Muhammad ya ce a kawo abinda za a fita yaki da shi sayyidina Usman ya kawo dukiya da yawa a dalilin haka annabi kwana yayi yana yi ma an- ma- ma sayyidina Usmanu addu'a yana nema ma sayyidina Usmanu kusanci da ubangiji haka da sayyidina Abdurrahman bin Auf shi ma haka annabi Muhammadu kwana yayi shi ma yana masa addu'a wanda sabila da addu'an manzon Allah dukiyan Abdurrahman bin Auf ta karu ta bunƙasa to shi annabi Muhammadu baya son ya ga a cikin wannan al'umma nata da akwai wani mutum daya wanda yake cikin kunshi baya so baya so shi yasa ba zai yarda ɗaya daga cikin al'umman sai shiga wuta baranan alkiyama wa hasha ya rasulullahi tarda wa fina man yu'azzabu aw yusau manzon Allah ba zai taba yarda ya zamanto a cikin al'ummarsa da akwai wanda za a masa azaba ba ko kuma wanda za a kuntata masa kuma ba a taba zuwa wajensa aka ce bare ce babu ba ba a taba ba annabi shi kadai ne mai dukiyan da yayi kyautan da ba a taba samun mai dukiyan da ya irin wannan kyautan ba ya fi kowa dukiya sannan kuma idan an dawo wajen talauci annabi shi ne kadai mai talaucin da ba a taba samun talakan da yayi irin wannan talaucin ba annabi Muhammadu an kwanan talatin a gidansa ba a daura tukunya ba kuma shi ne sayyidul awwalin wal akhirin shi ne wanda Allah ya ce duk abin da yake so ya roka an bashi بصيري ينا cewa wa wadatu aljibali shummu min zahabin an nafsihi fa araha ayyama shamani duwatsu suna ce ka dafa mu mu zama zinare ya rasulullah duwatsu ba annabi da dai taba dutse sai dutse ya zama zinare fa araha sai annabi ya kauda kai matukan kauda kai me zai yi da duniya kyamar ta yake yi shi yasa bai taba kwana da kwabon sisi ba duk abin da aka kawo masa rabarwa yake yi shi kadai ne mai kyautan da in ya baka kyauta ka ƙara talauci kuma shi kyauta yakan bayar ne ma kowa ba wai sai masoyinsa ba har ya gaba da shi akwai kafirin da zai ce ma annabi Muhammad ya rasulullah ko ko ba ya rasulullah ya ce ba tunda kafiri ne ya Muhammad na zo ne wajen ka ka bani kyauta ba na zo ne imani bane an ce mun kana kyauta ina son ka bani kyauta fatara da talauci ya matsa annabi ya ce to me zai hana kai imani a hada maka da kyautan sai raban ya zama biyu ya ce a'a ba na zo imani bane ka bani kyauta ko ka bani abin da zan je na kiwo domin na bunƙasa na samu abin da zan rike kaina annabi ya ce kai imani ya ce da na yi imani gwara ba a bani ba to annabi shi ba wai yana duba sai kana da imani za a baka ba annabi muhammadu shi dukka kaunu gaba ɗaya almajiran manzon Allah ne wallahi babu wani wanda yake taka doron duniya cikin halittu face yana cin albarkan manzon Allah face annabi na son sa annabi na son mu fiye da yanda iyayen mu suke son mu min al-abi ahna bal min al-ummi arhamu ya fi uwa son danta ya fi uba son ɗansa sai yasa kafiran idan suka zo suka gama abubuwan su annabi sai ya ji tausayin su ya ji kansu ya yaje musu Allah kuma ba zai yadda ba a taba manzan Allah a taba shi a taba shi Allah ya bari ina Allah ba ya bari da kaga ko ya yace an barka wallahi an baka ajiya ne zuwa jimawa sai an dauki fansa akan wannan abin wannan kafiri annabi ya bashi ya bashi akuyoyi ya bashi ya nuna masa wasu garken akuya kwaya ɗari kafiri ne fa annabi ya nuna masa garken akuya ɗari ya ce je kaga koya an baka sai ya ji kaman ba shi ba ka san idan an baka kuɗi kuɗi yakan cire maka yakan cire maka tunani ya birkita maka lissafi kamar talaka ne da baya da fice a turo masa kyautan miliyan biyu ranan ba zai iya bacci ba ranan kwanan bushiya zai yi idan ta kurukuru zai kwana aka ba shi akuya ɗari aka ce kora an baka ya je yana kokarin korawa annabi ya ce masa habbai ku kira shi ana ce ka zo ce ce dama na san wasa ake mun da a kwace kenan bai san ba kwacewa za a yi ba za a kara masa ne yana zuwa annabi yace ga wasu farare kwaya ɗari ka hada an baka sai yace ni ne kuwa ya rasulullah aka ce kai din ne an baka ya je yana kora su yana jin kaman fa mafarki yake yana jiran a tashe shi ake tashi daga bacci sai annabi yace ku kira shi aka kira shi yace ni Muhammadu wannan wasa ya min yawa in da ka bani na tafi ka bani na tafi in za ka kwace ka kwace annabi yace ai kiran ba na kwacewa bane na ƙari ne ga wasu ɗari haɗa an baka tumaki ɗari uku ba shi ya rikice ba ya ya gigice kun san kyauta in ta yawa sai ta gigita mutum akwai labarin da nake yawan kawowa a zamanin baban gida akwai talakan da wani almajiri irin malaman nan ne na zaure hakan nan makaranta Qur'ani aka ce baban gida ya turo masa da jakkan kuɗi suna jin labarin irin 20 20 din nan sababbi ne suna jin labarin sun fito a garin 20 20 din bai taba ganin 20 din ba sannan kawai sai ga jakada daga baban gida gashi an kawo maka sako ne menene yana bude jaka kawai sai ya ga 20 20 yace radiyallahu anhu su kudi radiyallahu anhu ya rikici to haka shi ma wannan sahabi sai ya rikici shi abin da ke bashi mamaki ya kamata a ce sahabban manzon Allah ya zamanto suna da bukulu ka san mafi yawa babban mutum idan yana da fadawa idan yayi kyauta sai ka ga fadawansa suna da bukulu sai sun biyo kamar sai ka yanka musu wannan abu a ciki sai ga sahabban annabi su suke taya shi yana kora waɗannan dabbobin sai ya koma garin su da ya ce ba zai musulunta ba sai ya dawo mai da'awa yana ya qaumi aslimu ya qaumi aslimu فإني جئت من عند خير الناس فوالله إني وجدت محمدا يودي أداء من لا يكاف قافة yace ya ku mutane ku zo mu je mu musulunta ku zo mu je mu miƙa wuya na dawo daga gurin wanda yafi kowa kyauta a duniya wallahi muhammadu yana kyauta mai yanke talauci na har abada kyautan wanda baya tsoron talauci baya tsoron talauci aka ce an taba kawo ma annabi zinare da dukiya da yawa yayi tarabarwa yayi ta bayarwa yayi ta bayarwa daga karshe ya kare ba a shiga da komai gidan manzon Allah ba sai wani yazo bai samu ba sai annabi ya ce ka je ka dawo lokaci kaza na dau bashin zan zan baka tunda baka samu ba sayyidina Umar ya ce haba ya rasulullah ka sassauta ma kanka mana Allah bai fardanta maka ba ya rasulullah ka bayar ka bayar ya kare ka dauka ma kanka nauyin bashi sai kawai aka ga fuskan manzon Allah ya canja sai sahabin manzon Allah Bilal yana ce an siki ya rasulullah an siki ya rasulullah ciyar ka ci gaba da ciyarwa wala taksha min zil arshi itlalan sai aka ga annabi na murmushi yana ce bi hadha umirtu bi hadha umir bi hadha umir annabi sai aka gana murmushi yana ce abinda aka ce nayi kenan na bayar abinda aka ce nayi kenan na bayar to ana son mu kwaikwayi manzon Allah wajen bayarwa wa atal mala ala hubbihi ka bayar da dukiya ma wanda yake kwadayin dukiya wanda yake bukatan dukiya wato malaman tafsiri sun yi sabani suka ce ala hubbihi nan damirin yana komawa kan waye damirin yana komawa kan almu'udin ne ko kuma yana komawa kan kan almu'talahu ne ko kuma yana komawa kan wato wato ita kanta abin da za a bayar din ne wa atal mala ala hubbihi ga mai son dukiyar ne ko kuma ala hubbihi ga sonsa da ke yi ma dukiyar ai idan ka fito da dukiya kana sonta a ranka za ka ɗauka ka bayar to Allah yana son wato yana daga cikin nagarta ka bayar da dukiya wa mai bukata wa mai son dukiya ko kuma ka bayar da dukiya kai kana cikin bukatan dukiya amma ka ɗauka ka bayar zawil qurba wa makusanta sabila da kowane alkhairi ana son kafin ka kai shi waje ka kawo wajen makusantanka shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda Allah masa umne ce wa anzir ashiratakal aqrabin farko ka fara yin gargadi wa makusantanka zawul qurba suna da haƙƙi na musamman suna da haƙƙi na musamman wanda kuma duk wanda yayi wasa da zawul qurba to haƙiƙa wato zai zamanto baya da baya da kyakkyawan karshe shi yasa Allah yake cewa yake cewa a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qul la as'alukum alaihi ajran illa almawaddata fil qurba ka fada wa jama'an ka ya rasulullah wannan sako da nazo musu da shi da wannan alqur'ani ba na neman su ba ni ladan komai amma abinda na daura musu shine su so alqurba iyalan gidana su so iyalan gidana san iyalan annabi Muhammad wajibi ne duk wanda ya bari wai yake tsammanin idan ya zurfafa wajen san iyalan annabi yayi shi an ce an cuce shi an cuce shi wajen san iyalan annabi in za a ce maka dan shi'a ma kai kai tsaye a faɗa maka dan shi'a so dubu Imam Abu Hanifa yana ce ya ahla baiti zari'ati wa hum ilayhi wasilati arju bikum uta gadan bi yadil yamini sahifati yace iyalan annabi Muhammadu makamana markana ku ne tsani na zuwa ga manzon Allah ina son gobe kiyama a ban takarda na a hannun dama sabila da ku inji Imam Shafi'i yace an jefe ni da rafdu an ce min ni rafidi ne yace man rafdi dini wala i'tiqadi yace rafidanci ba addini na bane kuma ba kulli na bane yace idan dai san iyalan annabi shine rafidanci yace kace ma duniya fa innani arfadul ibadi ni nafi kowa shi an ce a duniya inji imamu shafi'i haka kada mu yarda mu yi wasa da kaunar ahlul baitin manzon Allah su ne makusantan manzon Allah wanda su ne alqurba wanda wallahi duk duniya baya ga manzon Allah babu wanda ya kai su daraja kowaye sun fi sahabbai ma daraja sahabbai ma suna da makanan su ta musamman amma ahlul baitin manzon Allah sun fi sahabban annabi daraja su ma sahabbai ne kuma su ma ahlul baitin manzon Allah ne amma kada ka bace ka ce kana son ahlul baitin manzon Allah ka taba sahabbun manzon Allah nan kuma zaka barar da soyayyanka nan zaka barar da soyayyanka san annabi da san iyalan annabi da san sahabban annabi a tare yake tafiya idan ka bari kwaya ɗaya ya faɗi maka a hanya to zaka yi asarar soyayyan duka za ka yi asarar soyayyan duka to Allah yake cewa wa atal mala ala hubbihi zawil qurba makusanta wal yatama da marayu sabila da maraya abin tausayi ne annabi yace duk wanda ya shafi kan maraya ya ji kan maraya Allah subhanahu wata'ala zai dauke masa nauyin duniya da lahira gaba daya shi yasa Allah ya yabi iyalan annabi Muhammad yace ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما suna bayar da abinci wa mai bukata kaga kaman yanda Allah yake wa atal mala ala hubbihi kenan wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan suna bawa miskini wa yatiman suna bawa maraya wa asira suna bawa wanda yake cikin halin kunci wal masakin da miskinai wa ibn sabil wa ibn sabil da dan tafarki wanda yana tafiya a hanya guzuri ya yanke masa ya zo masallaci ya tashi ya ce a taimaka masa to a bashi amma ku sani idan kuka ga mutum ya zo muku ya ce ku bashi bara ya ce a bani dan Allah ya sake ce a bani dan Allah ya faɗa muku dan Allah so uku bai hada da manzon Allah ba to ku tsawatar masa ku ce ka gyara in washi gari ya zo ya sake muku haka ku hana shi ku hana shi munafikai ne ba su san hada Allah da manzon Allah humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu su suke ce kar a ba ma wanda suke ce dan rasulullahi sai sun kare Allah kuma yace walillahi kazaimus samawati wal ard wallahi shi yasa waɗannan waɗannan ƴan salafiya wahabiya ba su kaunan araba annabi Muhammadu da Allah ba su kauna kana ce annabi da su ce bid'a bid'a dan bid'a ko masallacin su ka shiga aka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah kace sallallahu alaihi wasallam sai kaga an harare ka amma baka ci za'a an yi shiru da kai a waje ba kenan me ya annabi ya ci muku me ya ci muku me ya tare muku qur'anin ba shi ya zo muku da shi ba addinin ba shi ya zo muku da shi ba ba ku kaunan a kira manzon Allah ba zai yiwu ba shi yasa muna faɗa muku mun dade muna faɗa muku illan da wahabiyanci take yi da cin zagon da wahabiyanci take yi ma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta raba yara da kaunan annabi in an yi magana ta ce bid'a kuma ta fi kowa bid'a ta fi kowa bid'a tunda jiya mun karanta hadisin da yake tabbatar da manzon Allah bai taɓa yin wato bai taba barin sallan juma'a kabila da idi ba bai taba ba hadisi ɗaya ne aka rawaita hadisin ma ba ya ce annabi ya bar juma'an bane cewa yayi wanda suke kauye suke nesa da gari idan sun koma gida ba sai sun dawo ba su yi sallan azhar amma suka dauko wani da'ifin hadisi akwai sahihan hadisai sama da guda biyar amma suka yi watsi da shi suka dauko da'ifin hadisi suke kafa hujja da shi domin su raba mutane da ibada kaga wannan duka illa ne na wahabiyanci ba dan bullon wahabiyanci ba da ba san wannan ba duka gaba daya a dai yanzu dai babu dalilin da zai hana ka kai sallan juma'a babu a zamanin manzon Allah lokacin juma'a masallacin juma'an kwaya ɗaya ne idin ɗaya ne yanzu idi guda nawa ne idi suna da yawa idi suna da yawa masallacin juma'a kwaya ɗaya ne yanzu masallacin juma'a suna da yawa dan haka ko dan kauye ne kai a yanzu babu yanda za a yi juma'a ta tashi akan ka babu yanda za a yi a zamanin manzon Allah ma kabila da masallacin juma'a kwaya ɗaya ne ana sautauta ma wadda suke nesa sabila da kada su je su sake dawowa sai aka ce idan kun koma ba sai kun dawo ba sabila da haka a garin kowa yanzu akwai masallacin juma'a akwai masallacin idi dan haka dai idi ya sallan juma'a amma kaga da waɗannan daban da dan wane ne dan mama ko kuma dan baba ne kuna jin yadda yake a zazzala wai har yana cewa wai wai ba da yaro dai ba ba da dan tsako dai ba to a faɗa masa dan tsakon shi dai dan tsakon wallahi tallahi ya fi karfin wahabiyan bauchi kaf awwaluhum wa akhiruhum insuhum wa jinnuhum na farkon su da na karshen su aljanin su da mutanen su in baka manta ba masana sun ce la ta haqiranna tajiran fi mukhasamatin innal ba'udata tudnimu kullatal asadi kada ka raina karami wajen husuma sauro takan saka idan zaki yayi ta hawaye to ni ina ganin idan a fagen da zan yi magana ni adalcin da zan maka ma idan zan zauna nayi mukabala da kai shine mi yi ta ba ka ce ka iya larabci ba kana hawa shi da kana larabci ba ina san mi yi magana ne tun daga farko har karshe da larabci ba na son yi hausa ina son yi larabci in ji yadda kake da ƙwari ina son ka yi larabci ne wallahi karatu sai an biya masa wallahi wannan idan ya zo zai karanta karatu wallahi ba za mu bari ya karanta KGB ba sai mun nuna masa ero mutumin da bai san huruful jazmi ba bai san dalala da dilala ba shi yake maganan ilimi ba shi ne zai yi maganan ilimi ko ya yi kuri wa mutane da ilimi ba sabila da haka ita maganan mato maganan karatu da ilimi ba ana maganan shekaru bane ka aje shekarunka ka aje jami'ar ka a gefe ibnu taymiya wani jami'a yayi ba da jika kika fahimci istidlali ba aje jami'ar ka a gefe ka zo a zauna in baka zo ba ma ni zan tashi da kwambana na biyo ka har masallacin ka zan biyo ka ba maganan fada bane mu ai ba in ta'adda bane an taba ganin mu da bindiga an taba ganin mu da wuka ba taba ganin mu da kode ba dan haka da mu zo littafi zaka dauko ka bude a cikin masail guda uku da zan fada maka yanzu ka zabi duk wanda kaga dama masail kwaya uku na farko hujjan da zaka bani kan wannan aqida na tauhidi kace uku ina son mu zauna da kai akan wannan kuma sharadi shine da mu yi muƙabalan ne tun daga farko har ƙarshe ko ko in ce munazara za mu yi ta ne da larabci na farko kenan na biyu kuma ni zan biya kuɗin da za a haska mu duka duniya ta gani ni zan biya na farko kenan hada tauhidi kashi uku da aka raba ta na biyu kuma maganan salatul fatihi maganan salatul fatihi na uku kuma maganan wannan idi da yake a batta babu asali wato wannan juma'a da yake a batta wallahi malam ka zabi duk wanda kaga dama ka zabi duk wanda kaga dama ita maganan ilimi ba a maganan shekaru a gurin da a ce shekaru ne a gaba da dukkan mu alƙiblan mu shedan ne a duniya akwai wanda shedan bai girme shi ba ne babu wanda shedan bai girme shi ba amma kullun sai mun la'ance shi so dubu miliyan ka ba ka ba sabila da haka malam ka sai sai ta zuciyanka ka kwantar da hankalinka shi wannan mai maganan ba wai mara kunya bane shi wannan mai maganan mai magana ne akan hujja ko ba mu yi mukabala da kai ba ina son ka hora wa mutane ka faɗa musu hujjanka dake dalla hujja na baka da shi sai da rashin kunya wa manya in baka yi rashin kunya ba kuma baka bayyana asalinka ba rashin kunyan nan ita ce za dama ita ce almiza din ita ce mabambantar ka san wanda ke da asali yana tsoron a zage shi dan ya san in an zage shi da a zo shi ma a tabo nasa amma ba wanda baya da asali shi ya zage uban kowa bai dame shi ba sabila da baya da wanda da a zaga baya da wanda da a zaga baya da wanda da a zaga Allah sarki ina tausaya masa da yazo mu zauna ina tausaya masa wallahi ina tausaya masa sabila da haka ni ba ina maganan wai kankanta bane idan ma ka kai shekara ɗari na ƙara maka nawa a kai na ƙara maka nawa a kai tunda na san cewa ba zai yarda zo masallacin nan a zauna ba amma ni na yarda bari bayan sallah yayi zan ɗibe ku za mu je za mu cimma shi tunda ba da bindika muka je ba ai ba za a kama da laifin komai ba ko ba ba za a kama da laifin komai ba yawwa masha Allah wa atal mala ala hubbihi miskinan eh wa atal mala ala hubbihi zawil qurba ya ciyar da dukiya ma mabukaci zawil qurba daga cikin makusanta wanda suke makusanta kenan na daga cikin yan uwa da dangi wal yatama da marayu wal masakina da miskinai wabna sabili da dan tafarki wanda ya fito yana tafiya guzuri ya yanke masa wasailina da masu roƙo wanda zai zo ya tambaya ya ce a bashi Allah ya ce kar a kori mai roƙo idan mutum ya zo ya nemi abu in baka da dama ka bashi hakuri qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha idan baka da daman da daka bayar to ka bada hakuri kar ka zagi mutum ko dan ka san shi da riga mai kyau ya zo yana bara ka kore shi kar ka yadda da wannan kar ka yadda da wannan idan mutum ya zo in kana da dama ya ce bayar to ɗauko ka bayar wa amma sa'ila fala tanhar kar ka kori mai roko yawwa wa fil riqabi haka nan cikin wuyaye waɗanda suke cikin halin niyasu wanda suke bauta kamar misali yadda zaka ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa wasu bayi ne amma an yanta su da yawa an yanta su daga wannan bautar to annabi Muhammad kullun yana son mutane su fito daga bauta na duniya da bauta ta wahala a koma cikin ubudiyya ta ubangiji ta gaskiya kullun abin da annabi ke kira kenan zuwa ga kai annabi shi yake kowa ba mu mutum kima ta insaniya shi yake kowa ba wa mutum girman da Allah ya bashi ta mutuntaka shi yake kowa kuma shi yake kowa tausayin mutane da mu ji abubuwa da dama a gaba da mu ji abubuwa da dama a gaba wa qama salata ya tsayar da sallah wa ata zakata ya bada zakka ka san ba a raba tsakanin sallah da zakka kamar yadda sayyidina Abubakar yace wallahi bazan bar wanda ya raba tsakanin sallah da zakka ba wal mufuna bi ahdihim da wanda suke cika ma Allah alƙawarin su da wanda suke cika ma Allah alƙawarin su ai alƙawari kashi biyu ne akwai wanda kai ma Allah zaka yi ma Allah akwai wanda kuma zaka yi wa mutane wanda za ka yi ma Allah shi ne misalin abin da muka ɗauka wa kanmu a ɗarikar shehu tijjani na istighfar da salatin annabi da la ilaha illallah wannan alkawari kana nan kuma mun ɗauka ma Allah kuma Allah duk wanda ya cika ma Allah alkawari to kuwa Allah ma zai cika masa alkawari wannan mun ɗauka in ba mu ɗauki alkawarin alkhairi ba ma za ka ga an ɗauki alkawarin sharri da yawa za ka ga an ɗauki alkawarin sharri da yawa wasu da dama da suke yin wannan fahimtar da dama wato talauci ne ya jefa su su wato turawa ko kuma wasu daga cikin masu son su fasa addinin nan idan suka duba suka ga talauci ya addabi mutane to ta wannan talaucin da su yake wa innan mutanen wasu da a zako a ba su kwangila a ba su kuɗi a ce ga abin da ake so ku yi ana son ku har mu tsa matasa ku har mu tsa gari ku har mu tsa jama'an gari daga nan gwamnati da tana tsoron ku shi yasa gwamnati tsoron su suke yi ai ai gwamnati ta riga ta fahimce su masu kudi ma sun fahimce su amma sai dai suna tsoron su sabila da dasa fito su fika tana da zanzala tana da zakin baki da su kwabarin musu da harkan su na campaign shi kenan sai su bi su a haka amma gwamnati ma ta san wa'ayi mutane in da su nemi addu'a wajen wa suke zuwa wajen wa suke zuwa wajen malamai su ma idan suka tayar da suka tayar da harkan su na kwaɗayi da su zo minbari kan su ce wadda ake kawo musu saukan Qur'ani da kaza da kaza mushrikai ne amma wallahi su ma suna saukan Qur'ani suna yi da su ce a ba su su ma kudin aiki da su yi addu'o'i da su yi kaza da su yi kaza da su yi kaza mun san su sarai mu dai ba mu kama suna ne amma mun san su sarai darni suke yi shaki shafa shaki shafa a baka yanzu wannan wannan harkar Islamic medicine din da suka balle da shi da a ce kar ki rubutu wallahi akwai malamin da na saurare shi a satin nan Allah ya maka albarka ba sanake ni amma ya san me yake yi ina jin sa yana maganar shan rubutu yake shan rubutu ba laifi bane ya kawo hujjoji daban-daban daga cikin hujjojin da ya kawo har da aljami na ji dadin jin karatun sa ba sanadi ne amma kaga wancan wancan tsigijin wancan tsigijin baya da abokin harba-harba a jama'ansu kamar sa ka san wannan maganan hoton da yayi kai din da shi yake yi shi ma dakta ne dan uwansa amma shi ko wannan daktan yana da dan dama dama na da dan kwari kwari amma a gurin su ba a gurin mu ba domin mu a gurin mu daktocin su mata ne wallahi rijaluna jibalun wa nisaquna rijalun mazan mu duwatsu ne sai an shirya a jeye su matan mu kuma su ne mazan su dan haka mu ba sa an wani bane mu ba sa'an wani bane a duniyan ɗariƙa ta Tijjaniya a Najeriya duk yanda ka je wallahi ilimi yana wajen almajiran Shehu Ibrahim Shehu Ibrahim ya kwashe komai Shehu Ibrahim yace lanan lubbu wal gairi nal kishur duk yanda ka je zaka samu ƙwayan abu yana wajen mu wani mu kuma an bashi bawo ne mu mun gode ma Allah muna da iyaye muna da iyaye to wannan yake ce shan rubutu ba laifi bane ya kawo hujjoji daban-daban yace kai laya a rubuta alqur'ani a rataya ba laifi bane shi wannan zai yadda da wannan ne ba zai yadda ba baya neman gaskiya baya neman ya dibo da zafi ya dibo da zafi yanzu a garin nan muna da daktoci da yawa alhamdulillah akwai dan Sheikh Kabiru Al-Litsafi Dr. Kabiru Al-Litsafi kafin Dr. Kabiru Al-Litsafi ya zama dakta Dr. Hadi ya samu dakta gashi muna da Dr. Kabiru Al-Litsafi a gidan kenya akwai daktocin dakta surumbai dakta ne sannan idan ka shigo cikin gari dokta mansur dokta ne a arabiya idan ka je can jawun dokta safiyu dokta ne yana da dan uwansa shi ma yana daktora din amma ba mu taba jin sun fito sun yi kuri wa mutane sun ce su doktoci bane kun taba ji kun taba ji ba su taba ji ba innal qala'ika fa alam sharra al bid'u farau dan bana dai cikin abu rawan kansa yayi yawa rawan kansa yayi yawa to a koma makaranta ayi karatu Dr. Wani Dr. waye dan gidan Gondo Dr. Adamu suna da yawa ba za su kirgu ba idan ka je irin su ne duguru wa daktocin mu kamar ruwa kamar fari malam je ka Kano in ji idan da da a haɗa daktora ƙwaya arba'in kai ƙwaya hamsin cikin salafiya idan suka zo da kama ƙari suɗe su dai suɗe su dai Allah ya taimake mu wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirin fil ba'sa'i da masu hakuri cikin tsanani wad dharra'i wato da hayali na kunci na cutar rayuwa wahinal ba'd da da lokacin da wato ake cikin yaki ko kuma lokacin da ake cikin kunci mai tsanani ulaika alladina sadaqu waɗannan sune wanda suka zama masu gaskiya da suka gaskata al'amarin su ga ubangiji wanda suka shiga cikin ayarin da Allah ke kiran mu'minai ya ayyuhal ladina amantu kullaha kunu ma'as sadiqin wa ulaika humul muttaqun wannan aya ba ta fasaru gaba ɗaya ba sai gobe idan Allah ya mu da mu zo mu sake wani shatalle tale akan ta sai mu shige gaba insha Allah idan da tambaya sai a karanta na ga lokaci yayi to a tambaya ɗaya ayi tambaya ɗaya
Assalamu alaikum akwai mai tambaya ya rubuce yana ne yana tambaya wajen mala akan shiga makabarta da takalmi me halaccin sa
shiga makabarta da takalmi wannan ba wani abu bane wanda wato aka tsawaita magana akai kai dai kawai wasu irin mutane ne muke da su wanda tsananin tsanantawa da suke yi a addini yake sa a yi ta samun matsaloli annabi ya ce wannan addini addini yasirun wa lam yashdid ad-din illa an ghalabahu wannan addini ne sauki ne ba mai tsananta addini sai addinin ya rinjaye shi annabi bai ce babu yanda aka ce annabi ya tura takalmi da su ga makabarta annabi ya ce idan masu fitowa daga makabarta ma sun fito mutattun suna jin karan takalman su ba su shiga da takalmi ba aji karan takalmin su sabila da haka wannan tsanantawa ne kawai na wasu wanda suke suke yi ma addini rukon manyan waci ko ba haka ba sai da haka addini ne sauki ne mu saukin a cikin ta mu ba mu dauki wannan addini ba kauye ba su ne suka dauki addini ba kauyen abu ba dama ayi wani abu na zamani kuma wadda ijtihadi ya tabbatar da wannan abin zai iya shiga cikin addini sai su taru akan wannan abu su yi ta karere suna ce bid'a suna ce kaza suna ce kaza suna ce kaza wannan duka rashin sanin addini ne dadin da ƙari da rashin sanin usul idan mutum ya san usulul fiqh duk wannan zafin kan da runtan kaza bid'a ne kaza bid'a ne ba za a same shi a ciki ba kullun shehu mu yana faɗa al aslu fi shari'ati al ibaha asalin wannan shari'a shine komai halal ne shi ba mu taba ji a bakin sa ba sai bana banan ma kuma ya ji duka ne na bakar guduma an ce masa fito da hujjan da yake a kasa tauhidi kashi uku sai sai ya fice wai al-asal fi shari'ati al-ibaha baka san kadi dalala kadi uzubillah a je makaranta Allah ya taimake mu Allah ya ba mu sa'a abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana Allah ya ƙara mana kusanci da manzon Allah Allah ya ƙara wa Maulana Shehu Dahiru lafiya Allah ya ƙara wa Maulana Shehu Dahiru lafiya Allah ya ƙara wa Maulana Shehu Dahiru nisan kwana Shehu mai ƴaƴa da ƴaƴaye ne jikoki da tattaba kunni Allah ya ƙara masa lafiya albarkan manzon Allah الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قلت والخاتم ما سبق ناصر الهدي وهدي الهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين